أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa ɗalibai ‘yan uwana limaman kuma masallatai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko da dama da haɗuwa da ku a matsayinku na 'yan uwa na musulunci 'yan uwa kuma akan sunna fahimta ta magabata as-salafu salih 'yan uwa kuma a fage na da'awa da kuma gabatar da wa'azi abubuwa da dama sun hada aiko to madalla to ba tare na tsawaita bayani ba tun da ma mun ɗauko kan wannan mawdu'i akwai wata qadiyya wadda da yanzu yanzu ta zo mini za mu fara da ita shine 'yan uwantaka za mu iske mu yi hattara a cikin alkur'ani za ku iske na amfani da kalma ta yan uwantaka amma ba matsayi guda take da shi ba wani lokaci alkur'ani yana kiran dan uwa yana nufin dan uwa na gari wani lokaci yana nufin dan uwa dan uwa na yare wani lokaci yana nufin dan uwa dan uwa na kabila wani lokaci yana nufin dan uwa wanda aka aiki guda iri ɗaya tare da shi wani lokaci yana nufin dan uwa dan uwa na addini ya ce wa ila adin a kahun huda an tura zuwa ga adawa ɗan uwansu annabi hud to annabi kuma musulmi waɗanda ba su yi imani da shi daga cikin adawa to ai ba yan uwansa bane na addini yana nufin yan uwantaka ta nasaba ko yan uwantaka ta gari ko yan uwantaka ta kabila shi yasa Allah ce wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbarin anid kaga kafiri ko ba dan uwan annabi bane amma akwai yan uwantaka ta jini ‘yan uwantaka ta mi ta gari, ‘yan uwantaka ta mi ta yanki, ‘yan uwantaka ta mi ta ƙasa misali, ‘yan uwantaka ta aiki kuma sai Allah ce innal mubadziri na kanu, ikhwana shayati a masu yin almuzanci ‘yan wani shaɗanu ne. To kaga shi shaɗan ai aljani na shi kuma mutum fa. Kaga ba ana nufin akwai mace ta mutum da ke aihuwar mutum da aljani ko mace ta aljani da ke aihuwar mutum da aljani babu. amma aikin su da zaman to iri ɗaya ne suna tarayya a cikin wannan sannan akwai yan untuka ta addini wanda ita ce gaba innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun da haka sai mu yi hattara eh mawdu'i wanda zamu gabatar su wanda malam Ilyasu dan uwa ne na gabatar da da'awa sun nemi in gabatar da mawdu'i ko karatu ko nasihohi ga kawunan mu gaba daya ko ba haka ba to ban samu dama bane yanzu mun to ina da madda ta karantarwa saboda ayyuka suna da yawa to amma kuma za a dubi mi za a iya yi saboda dubara ita ce kaga mi za ka iya kawo cikin gudunmuwa addini na fata an fahimce ni shine bakin dubara da zaka iya yi kai kadai baka iya warware matsalolin addini kowane zamani yana da nashi jama'a da mushkiloli da matsaloli kowane yanki yana da nashi matsala da mushkiloli kowane mutum yana da nashi yanki ko wuri ko masallaci ko makaranta ko gidansa akwai matsalolin da ke fama da su yaya zai iya kawo tashi gudunmuwa cikin gudun addini mun fahimci wannan da kyau ko to za mu tattauna ne da izinin Allah subhanahu wata'ala akan mas'ala guda uku mas'ala ta farko shine waɗansu matsaloli da suke hana neman ilimi an gane ko matsaloli da suke hana ilimi wato ruwan ilimi su gudu kenan ko mu ce abin da ke hana ruwa gudu a cikin neman ilimi guda biyu zan kawo saboda suna da yawa matsala ta biyu shine za mu kawo wato eh, wasu matsaloli an gane ko don za mu tattauna ne akan eh, matsaloli ko ba haka ba don naga kamar maudu'in ya fi muhimmanci mu taɓo matsaloli galibi muna son mu taɓa abin da ba matsala bane alhali matsala ita ce kamata a warware ko ba haka ba to don haka ababen da ke ruguza aiki abubuwan da ke ɓata aiki za mu ɗan taɓo daga cikinsu sai matsala ta uku za mu taɓo a kan wato mushkiloli na il wato na da'awa na fata an fahimci ni na da'awa da kuma mu'amala da ta ilimi tsakankanin musulmai to waɗannan su ne matsaloli guda uku da nake son mu yi magana akan su koda a gurguje kowanne daga cikin su ba wai an takaita bane matsalolin yawa ne da su amma za a iya taba wasu saboda tana yayin akwai rayuwa a taba wasu wata rana haka ne ko koko a taba mafi muhimmanci waɗanda wasu na iya shiga karkashin su haka ne ko to muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya ko ba haka ba to kafin mu shiga cikin karatu ni dan uwanku ne sunana Abdul Malik Muhammad Khamis Abubakar asali na mutumin garin kwanne ne amma Allah ya kaddari zamana a nan niyami sai dai cikin lokacin vacance ko hutu da yake ina karantarwa a madrasa ta hukuma lise wani lokaci in an yi vacance ina tafiya gida in ɗan yi lokaci sannan in dawo ga waɗanda tana yiwa kilin ba su sanni ba a nan niyami nake da zama na yi karatu a jami'a ta kasar libya da ke a nan nijar da na fara na yi jami'a ta kasar libya 2004-2008 sannan a 2015 na je kasar saudiya 14-15 na yi karatu a wato ma'ahad ta saman jami'a a rabitatul alamul islami a garin makka to wannan dai a gurguje shi ne zan iya baku da kuma sauran karatun da muka ɗauka ga malamai malaman zaure da sauransu dai almuhimmu dai mu ma ɗalibai ne masu neman ilmi yanzu kuma ina nan niyami ina gabatar da karatu a masallacin imamu malik ra asabar alhamis ta har da alkur'ani ra lahadi tafsirin alkur'ani daga magariba zuwa isha'i muke yin wannan tafsiri din sannan kuma akwai masallaci na wata lakwal da ake ce ma eem institute eem muna gabatar da karatu durrar talata daga magariba zuwa bayan isha shi ma kaɗan littattafai guda shida za mu ƙara da na bakwai muna tare da 'yan uwa ina karantar da littafin sahih jalalaini ba jalalaini ba sahihu jalalaini akwai littafin da aka yi tahqiqin abubuwan shi sannan kuma da littafin sahihul bukhari da kuma muzakkira fi usulil fiqh ta muhammad amin al-shanqiti allama muhammad al-amin al-shanqiti sannan kuma da samarud dani sharhur risala da kuma abin nan alfiya ta ibnu malik a cikin ilmin nahawu da maqamatul hariri za mu kara kuma insha Allah da abin nan muqaddima ta adwaul bayan ta Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti in mun kare ta sai mu sa fusulun fi usul tafsir na ustaz Dr. Musa'id al-Tayyar to da kuma ina gabatar da karatu a gidan TV na Bonfere muna karatu duk ran Juma'a daga karfe 9 zuwa 10 kuma wani lokaci ina zuwa Tele Duniya sannan kuma a Sunna TV EKS ina gabatar da wato darussa guda biyu tafsirin da nake yi Imam Malik ana gabatar da shi a can da kuma wani sabon maudu'i da na dauka shine aljam'u bainan nusus yadda ake hada ayoyi ina tafiya da littattafai guda biyu yan uwa suna iya za a karbi lambobin ku a sa ku cikin group group don waɗannan karatukan duka ana tura su don saboda mu amfana gaba daya to wannan a gurguje ne dan ka muku bayani wallahu ta'ala a'lam to na farko za mu fara da matsaloli guda biyu da suke hana mutum neman ilimi manya-manyan matsaloli ne ba su kaɗai ba ne afata al'ilm afatu al'afatu da alhamza in an ce afatu an gane ko ana nufin aibi ko ciyo ko ba haka ba wasu na cewa afatul ilm an nisiya ko ba haka ba illar ilimi mantawa ka san abu ka manta da shi kenan kuma babu dama a amfana da shi to afata kenan afata ni ne tunda musanna ne to sai aka shafe nunun lil idafa an ka ce afatal ilm afatal ilm illoli guda biyu da suke hana neman ilmi mun fahimci da kyau ko mun san dai duk a musulunci akwai babban matsala shine rashin ikhlasi amma ba da shi za mu fara ba saboda shi wannan abu ne dama in babu ikhlasi kwana biyu ne za a daina ko baka ba ma kana lillahi wasal wa ma kana li ghairihi qata duk abinda ake yi don Allah wasala zai sadu ya ci gaba wa ma kana li ghairihin qata duk abinda ake yi ba don Allah ba yankewa zai yi to amma waɗanga cututtuka guda biyu nake so in magana da su Imamul Bukhari ya kawo an gane ko wato babul haya'i fil ilm babin da ke bayanin shin ana kunya cikin neman ilmi ko ba a kunya sai ya bude da magana da ɗaya daga cikin magabata mujahid wanda yake ɗalibi ne na ibnu abbas radiyallahu an duk mai diba littattafan tafsiri ibnu kathir ibnu jarir tabari tafsirul qurtubi da sauran tafasir zai ga an ce mujahid ya ce ko ya ruwaito daga ibnu abbas babban ɗalibi ibnu abbas ne yake cewa la ya ta'allamu ilma babu wato ba zai samu ilimi ba wane ne shi yace mustahyin wa mustakbir mustahyin shine mutumin da ke jin kunya mustakbir mai girman kai malamai suna fassara wannan da mimani la ya ta'allama ni akwai mimun guda biyu ba su samun ilimi domin an ce mim daya mimani mimun guda biyu to suna nuhin mustahyin ita ce mimun ta farko mustakbir ita ce mimun ta biyu sai imamul bukhari ya kawo magana ta ummul mu'minina aisha radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minina ajma'in was sahabati ajma'in wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin take cewa wato ni'man nisa'u nisa'ul ansar ma dalla da mata matan ansar wato lam yamna'hunna alhaya an yatafaqhan an yatafaqqahna fi din wato kunya bata hana su su nemi wato ilimi ba ita kunya akwai inda ba a son ta na fata ana fahimta ta akwai inda ake bukatar ta to inda addini baya son ta bai dace ka sata ba mun fahimci wannan da kyau ko ba dalla to waɗannan abubuwan guda biyu mustahyin shine mai jin kunya malamai suka ce kashi 90 cikin 100 inda ake samun jin kunya game da ilimi wajen mata alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ko mustahin shine mutumin da yake jin kunya to wannan ciyon dole sai mun yi hattara da shi jin kunya yanzu ana cikin aji an faɗi wani abu ka fahimta ba sai ka ji kunya ka yi tambaya don ka a ce kai kaɗai ne abba ka gane ba tarkon shaidan ne kana jin kunyar a san wane ne malaminka wannan tarkon shaidan ne tarkon shaidan ne yanzu idan kuka duba duk ku ɗauki tarihin manya-manyan malaman musulunci tun farko har zuwa yanzu in za a rubuta littafi kan malami ko wani littafin sa da rubuta ko fatoyinsa ko wani abu sai a ce maka shuyuhuhu babban malami yana alfahari ne ko mu ce yana tinkaho ne da malaman da suka karantar da shi amma a wannan lokaci da muke ciki yanzu sai zama mutum na tinkaho ne da shi bai da malami alhali ko hatta da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo da addinin wanda ya fi kowa ilimin da sanin addinin da komai shi yana da malami Allah ce allamahu shadidul quwa ashe akwai wanda ya karantar da shi dan haka kada ka taba jin kunya a san malamanka abin kunya shine ba a san malamanka ba da zaran ba a san malamanka ba to ilimin ka bai da tabbaci don shi ilimi yana bukatar almastar inda aka cira shi alqur'ani daga wajen Allah yake daga lauhil mahfuz jibril ya dauke shi daga daga lauhil mahfuz jibril ya dauko shi ya kama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sahabbai sun karantar da tabi'ina tabi'ina sun karantar da tabi'i tabi'ina har qur'ani ya kawo gare mu shi as-sanadin qur'ani sabanin da kace hadisi haddathana an wani an wani to shi ma cikin qur'ani akwai shi shi yasa ilimin qur'ani yana da riwayat waɗannan riwayat kin suna da sanadi har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kai can ya koma zuwa ga jibrilu da ya kai ga jibrilu ya kai ga lawhil mahfuz da lawhil mahfuz ya koma zuwa ga Allah shi ba hadisin haddasa an wani an wani shi ba irin wannan ci shi yasa wanda bai fahimta wadan qur'ani sai ce to ai shi qur'ani bai da wannan waya ga maka bai da shi a qur'ani yana da masdar daga inda aka zo da shi mun fahimci wannan da kyau ko dan haka ciyon kunya ya hana mu mu ci gaba cikin ilimin addini ya hana mu mu ci gaba cikin ilimin duniya wanda duk bai sani ba yake jin kunyar ya sani to ba zai sani ba batu ne bai taba jin kunya yayi kuskure ba yana koyo kuma ko ka iya kana iya kai kuskure dan adam duk yana kuskure kullu bani adam khata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane ko dukkan adam yana kuskure amma wa khairul khata'un wa khairul khata'ina tawwabun mafi alkhairin masu kuskure su ne mi masu tuba kenan dan kayi kuskure ba wani abin mamaki bane don kana limami a garin ku don kayi kuskure sai kunta mutane dan adam yana kuskure annabi adam yayi kuskure wane ne annaba duka suna iya su yi ijtihadi cikin wata mas'ala Allah ya ce ba shi za a dauka ba ba maudu'i mu bane amma ayoyi suna da yawa kun san da wannan hadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin qadaya da dama yayi wani abu sai Allah ya ce mai ba shine fi dacewa ba afa Allahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kaga yayi musu izini amma Allah ce ba haka ya fi dacewa ba ya amshi fansa a yakin badar Allah ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim mun fahimci da kyau ko abu na biyu sai mustakbir mai girman kai shi mai girman kai matsalarsa ganin suka yafi malamin sa shi ko daga lokacin da kake ganin kafi malamin ka babu zancen kai mi ka nemi ilimi tunda na fi ka to me zai sa in nemi ilimi gare ka in kan nemi ilimi ga mutum ba ka girmama shi ilimin ka ba zai yi albarka ba dole ne sai ka girmama wanda kake neman ilimi gare shi domin mutumta malami mutumta ilimi ne rashin mutumta malami rashin mutumta ilimi ne shi ne matsala ɗin mutum kowarin ɗanka ne za ka ɗauki ilimi gare shi to ka mutunta shi ilimin ne za ka mutunta ba shi ba don da bai da ilimin da ba za ka mutunta shi ba yau yana daga cikin abin da ya kada mu cikin matsala ga masu ilimin amma ba za a mutunta su a ba su matsayin su ba sai dai a ce su koma baya wanda bai iya bai shiga gaba sai aikin addini ya lalace aikin gwamnati ya lalace wanda adda alaka da su ta fuskar siyasa ko ta bangaranci ko kabila ko wani abu sai a ba shi matsayi masu ilimi a ce su koma baya shi ko bai iya komi ba to ina za mu ci gaba ba za mu ci gaba ba shi yasa wanda Allah ya ba shi Allah ya ba ka mutunta baiwar da Allah ya bashi yadda kake son a mutunta baiwar da Allah ya baka mustakbir mai girman kai ba zai taba samun ilimi ba har duniya ta nadi shi yasa akwai wani malami a Najeriya ana kiransa Daurawa Shak Aminu Daurawa aikun san shi yake cewa mutane da ke zahin mutuwa da jahilci daga cikin su akwai uban mallami akwai matan mallan akwai wan mallan mi yasa saboda su gani ita matan mallan gani take ita adda shi ba wani abu na ba ainin na yake zama tare da ita ya ci abinci don haka ba ruwan da karatu wan mallan kuma gani shi ka ai kane na shi kuma uban mallan gani shi ka ai dana na to kuma kai shi da abin da bai da wasu na zuwa daga nesa su zo su dauki abin nan kai baka dauka da ya mutu alkhairin ya tsaya haka dan malami suka iske ni wanga dan malami ni kara shi yana ganin kamar ba komai bane tunda ana girmama shi bai san saboda uban ake girmama shi ba sai ya ki yin karatun ina fata ana fahimta ta kuma yana ganin baban shi na ba wani abu na ba sai ya dauki karatun sai ya mutu jahili haka makwabcin malami sai ya mutu jahili haka mutane da suke kusa da malami galibi wani lokaci sai su yi asara ga arziki tare da su sai su bari sai ya kubce musu sai bayan baban ya mutu shi dan da dashi rasa ilimi sai ya koma in bai anniya ba sai ya je wani gari ko wata kasa mun fahimci wannan da kyau ko to da haka waɗannan cututtuka guda biyu bayan mun cire ikhlasi mun ce shine na farko waɗannan abubuwan sun hana mu na samun ilimi shi ilimi ka tsaya ka neme shi kada ka kalli shekarunka kada ka kalli kabilarka kada ka kalli kaza kaza kai dai ka nemi bai wannan shi yasa turawa bakin mutum in yayi baki kamar tukunya ba ruwan su da bakin shi akwai kai ko babu shi yasa suka dauki baki suka aza shugaban kasa America kasar da tafi kowace kasa karfi a duniya baki ya taba jagorantar ta dan saboda yana baki na saboda ilimin da gare shi na jagoranci mun fahimci wannan da kyau ko to san takaita daga nan sai mu shiga zuwa ga nuktan mu ta biyu saboda awa ɗaya aka bamu mas'ala ta biyu sai mas'ala wadda ta shafi aiki aiki yana da abubuwan daga ruguza shi lokacin da aka bude taro na dan tabo wannan maudu'i waɗanda ƴan uwa suna tare da ni sun dan saurara abu na farko rashin tauhidi duk in babu tauhidi babu aiki an gane ko wannan kuma muna magana ne akan kafirai ko kuma musulmin da aqida shi ta ruguje yana yin shirka to duk aikin sa aikin banza ne Allah ya kira shi kura abin shekewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da ba a gina akan tauhidi ba suna ne kura abin shekewa ko abin daidaitawa inji malaman zauri shi yasa dole sai da tauhidi duk aikin da mutum zai yi in babu tauhidi aikin banza ne kamar yadda ibnu jad'an kamar yadda kuke sani yana mutum ne ya shahara da taimako aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina yake yace a wuta don mi don bai taba cewa ba ko rana daya rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin ba na bai tauhidi ba shi yasa in babu tauhidi aiki aikin banza ne komi yawansa Allah ya faɗi wannan kada mu yaudari kanmu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هكا الله يفعل سننكما أيكن كافر ري ilimin kafirai ilimin duniya da aikin da suke yi da technology da duk kirkiren da suka yi da waɗanda suke yi a yanzu da waɗanda za su zo duk ilimin su na banza ne in ba imani ba suna ne jahilci me dalili Allah subhanahu wataala a cikin suratu wato ar-rum yake cewa wa'adallahu لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون التي ولكن أكثر الناس لا يعلمون da yawan mutane ba su da mi ba su da sani ko ba kaɗan ba ne cece ya alamuna zahirin min alhayatid duniya amma sun san zahirin rayuwar duniya to malamai da suka zo sun yi i'rabi malamai i'rabi ina fata an fahimce ni kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah alquran bil quran na al-sheikh al-allama muhammad al-amin al-shanqiti rahimahullahu wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa an yi irabi da dama amma da an ka ce la walakinna aktharun nas la ya'lamun shi kalima ta ya'lamuna zahiran min al-hayatid dunya badalina na jahilci shi ko an ce abu madadin jahilci na to shi ma ai jahilci na ko ba haka nan bane Allah ce la ya alamuna ba su da mi sani to an ce mutum bai da sani wani iri ne jahili ne sai ce to ya alamuna zahiran min alhayatid dunya amma sun san zahirin rayuwar duniya ashe ilimin su na duniya da kere-kere da suke yi duka jahilci ne a wajen Allah domin wanda bai san Allah ba da ya halicci sammai da kasai kuma ababen da suke kerawa ba su suka halicce su ba su kera mota suka yi ko na'ura ba su suka halicci ababen da aka yi na'urar da shi ba mun fahimci wannan da kyau sannan za su kalli wata halitta ce ta Allah su yi kwaikwayonta misali jirgin sama ai tsuntsuna an ka hankalta aka yi shi mota trailer mai ɗaukar kaya talam an kalli raƙumi da jaki sai aka yi ta kwamfuta an kalli na'ura mai kwakwalwa kwakwalwar ɗan adam an ka kalla shi sa an ka ci mata na'ura mai kwakwalwa mun fahimci wannan da kyau to duk na'urori in ka duba galibi sai ka iske akwai wannan alaka in dai ka kwantar sa hankalinka za ka gane ga dalilin da yasa aka yi waɗannan na'urori mun fahimci wannan yanzu salula da muke magana da ita da babu sautin dan adam ana iya yin ta an kalli alaka tsakanin magana dan adam da dan adam yadda sauti yake isa ta kusa sai an kai na nesa an hankalta ma iska Allah ya sanya sinadarin daukan magana gare shi daga wuri kadan ya kai shi wuri mai tsawo sai aka yi ta shi yasa za ku ga yara yan ƙanana suna yin wani dan telefon na wasa sai a sa fil de fer wannan yan waya sai a yi kwanko sai a ba wance tece sai a ba wance shi tece ana magana sai tana zuwa zaren kaset ko to kaga ai wannan yana nuna maka ga yadda sauti yake zuwa wuri mai nisa to dan haka ashe kwaikwayo ne suke yi wanda ya san halitta bai san wanda ya halitta ba kaga wannan jahili ne kuna fahimta ta da kyau aiko to da haka kada mu rudu da ilimin su dan jahilci ne inda ba a san Allah ba amma in an san Allah to ilimin duniya zai taimaka mutumin da ya karanta likitanci dan ya taimaka ma addinin musulunci to biyan da za a yi mishi ko kudin da za a bashi in wurin nashi ne ba an biya shi bane a yana da lada wajen Allah saboda ya kawo tashi gudunmuwa ne cikin tafiyar addini wannan salari da an ka bashi dan ya bata lokacinsa ne ko mu ce dan ya saka lokacinsa ne ko ba haka ba sannan kuma ya kula da kai magungunan da wurin haya ne zai biya ya dan samu abin da zai ɗaukar nauyin iyalinsa amma ba burin su bai tara abin duniya masu karantar da 'ya'yanmu alakol su ma idan sun yi da kyakkyawan niyya don saboda musulmi su samu ilimi na duniya su ci gaba don su wadata da kafirai to biyan da gwamnati take musu matsayin ibada suke yi amma ba za ta biya su ɗari bisa ɗari ba amma in suna yi ne don wannan biyan shi kaɗai ya dame su to ba su da lada balle ma in itikadi ya sa su suna ganin rayuwarsu ba za ta iya kwa ba sai da wannan salari to abin ma zai iya sake nan in har suna itikadin Allah ba zai iya su ba sai salar Sheikh Ibn Uthaymeen ya ce to wannan zai ma shirka ba dan ka dogara ga wani Allah mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ilimin da aka ba kafirai jarabawa ne kada mu rudu da shi kada mu ga kafirai su kafirai ne amma suna da mi suna da kuɗi suna da motoci suna da kayan kere-kere ya zo ya zamna can baya an gane ko kenan duk abin da aka ba su istidraji na Allah ya faɗi wannan a cikin alkur'ani a cikin ayoyi da dama amma za mu ɗauka a cikin suratu al'an'am Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walaƙad arsalna ila umamin min qablik فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ألا يتي إنا رنسوة اللام لام الموطئة للقسم والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك من تورا زوغ الأمم قبانك أن شاف مفعول به أي والله لقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك من أي كمان زني فأخذناهم بالبأساء من ركيسو دا البأساء سنن الرأيوة والضراء دا تشوتتك an gane ko la'allahum yatadarra'un dan saboda su yi kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala an gane ko at-tadarru' shine at-tadhallul wal khudu' lillahi subhanahu wata'ala shine yin kankan da kai ga Allah subhanahu wata'ala mun fahimci wannan ashe Allah yana jarraba bayi dan su yi kankan da kai dan su dawo in ma kafirai ne su gane suna akan kuskure in ma muminne ne su gane cewa to ana cikin sabon Allah in ma ba a yin shirka ko ko tana yawa ma musuluncin ba a gane ba ana kan banda mun fahimci wannan to Allah ce falaula idza'ahum ba suna tadarra'u da dai lokacin da jarrabawan mu ta zo musu tadarra'u sun yi kankan da kai na fata an fahimce ni shi wannan laula din nan kala kusan uku take akwai laula wadda take harfu limtina limtina an gane ko wadda lamun take zuwa gare ta bayan ta ta jawabinta laula amanna Allahu alaina la khasafa bina akwai laula tahdidiyya idan abin da zai zo gaba an kasa laula to sai zaman to kamar motsarwa ne shine tahdidiyya wala yahuddu ala ta'amil miskin mun fahimci wannan ko Allah subhanahu wataala ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada su zo da shaidu guda hudu kaga nan abu ne wanda yake ba za su izuwa da shi ba sannan laula na abin da ya wuce to wannan sai ya zamanto wato abin nan ne kamar tawbihi ne zargin su ne ake yi falaula kanat qaryatun amanat fa nafa'aha imanuha illa qauma yunus lamma aman illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizyi fil hayati ad-dunya wa mata'nahum ila hin kaga me yasa ba a samu ba tunda ba a same su ba har sun kafirta ai shikenan ya zama to zargin su akai mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya ce walakin qasat qulubuhum sai dai zukatansu sun bushe sun bushe to kaga nan mi ke sa wa zuciya ta bushe tambaya ce an ce zuciya ta bushe mi ke sa ta ta bushe kafirci da warware alkawari yawan warware alkawari fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyah yawan warware alƙawari tsakaninsu da Allah shirka in ka yi ta ka warware alƙawarin da ka ɗauko cewa in ka zo za ka bauta ma Allah wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin tsawon lokaci Allah bai kama mutum ba yana banda sai sai zuciyarsa ta bushe ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم زمن يسويتا shi kenan suna ganin banna ɗaya suke yi ba a kama su sai suna ganin babu abin da za a yi da sauransu almuhimmu da mutum zai iya kallon dalilan da abubuwan da ke sawa da kuma abin da ke warware wannan ciwo daga cikin shi shine zikirin Allah subhanahu wataala karatun alqur'ani ko ba haka ba da kuma shafa kan marayi kamar yadda ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani mutum ya ce mishi zuciyata tana yawan bushewa ko zuciyata ta bushe ce imsah ra'sal yatim ka shafi kan maraya ashe shafa kan maraya yana taimakawa balle ma taimaka mishi don ba wai kawai shahar ɗaya aka yi ta son aitai ba shi ku tara mana marayi duk mu shahi kawo su shike ne ko ba haka ba Allah ce to falan ma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka bar abinda aka yi musu wa'azi da shi ko nasu ma zukiru bihi suka manta kenan yana iya daukan mantawa yana iya daukan mi bari kalima ta nasiya wani lokacin tana nufin bari in ka bar abu lokaci mai tsawo mi zaka yi sai ka manta shi shi yasa in ka ga nasiya cikin qur'ani ba kullun take nufin mantuwa ba dan ya ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah fa nasiyahum sai Allah yi Allah ya bar su ai ba ta Allah ya manci Allah na mantuwa la yadhillu rabbi wa la yansa ko ba haka ba falan ba da su ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ce sai muka bude musu kofofin komai nan wasu na kiran shi am makhsus kofofin komai ana nufin abinda suke da bukata na duniya don ba bude musu kofofin komai da komai ba ko kuma fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in amun ne baqin ala umumihi dukkan abinda mun ka liƙe musu canda wanda mun ka ba su sai muka sake bude musu shi hatta idza farihu bima utu sai da suka yi alfahari da abinda aka ba su an gane ko daga ciki akwai ilimi Allah ce falan ma ja'atuhum rusuluhum farihu bima indahum min al-ilm suka alfahari da ilimin da aka ba su da kere-kere suna ganin ba abin da za a yi su kashe wanda suka so ko ba haka ba su bar wanda suka so su kawo tsarin da suka so ga duniya su aza dokokin da suka so su tace arzikin wanda suke so su aza ma kasashen dokokin da suka bukata duk abin da suke yi su kere-kere duk na'urar da suka buga ta yi nasara 100 bisa 100 ko 90 cikin 100 Allah ce to akhadnahum bagta sai mu kama su fa idahum mublisun sai ga su sun yanke kauna daga rahama Allah subhanahu wataala ashe kada karfin kasashen turawa ya rude mu cikin suna cikin istidrajin Allah matukar ba su tuba ba ka sani cewa akwai lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama su hadisi na Abu Musa al-Ash'ari cikin sahihul Bukhari inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadahu lam yuflit Allah yana kafiri daurin talala da ake cewa daurin talala ko ba ka ba in ya tashi kaba shi zai masa kamu irin wanda kuma babu irin shi to eh wannan abin da ya shafi kenan mas'ala ta farko aiki a gina shi akan tauhidi na biyu aiki a gina shi akan ikhlasi nan mu kenan mun shigo cikin wajen musulmai an gane ko da musulmin da baya shirka ikhlasi shine tsarkake niyya an ya'mala al-insanu amalan libtigha'i mardati Allah subhanahu wa ta'ala wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyya shine kai ko da idan aiki zaka yi an gane ko don neman yarda Allah lillahi ta'ala don Allah wa tajridihi ka tsirautar da aikinka min kulli sha'ibatin dunyawiyya daga kowace irin sha'iba sha'iba shine abin da zai cuɗanyuwa da shi shaba ya shubu idza ikhtalata idan abu ya cuɗanya da wani abu idza ikhtalata bi ghairi mun fahimci wannan da ke ko kenan duk aikin da zaka yi in kaga ya samu matsala ya ruguje ko dai ba a gina shi kan tauhidi ba ko ya zamanto an yi shi musulmi ne amma ba don Allah aka yi shi ba kuma shi Allah ya sani shi yasa Allah ya umurci al'ummomin da suka gabace mu da mu kan ikhlasi wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kace da shi qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ad-din haka an ka umurci al'ummarsa ko da ba umurci al'ummarsa ba in an umurce shi ai ta shigo ciki sai an samu dalilin da zai kebe ce ta in an ka umurci al'ummarsa shi ma an umurce shi sai an samu dalilin da zai kebe shi ka'ida ce usuliyya sai ya ce mi sai ce fad'ullaha mukhlisina lahu din walau karihal kafirun ku bauta ma Allah kuna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wata'ala ashe ana buƙatar ikhlasi malamai suke cewa abinda ke nuna mana muhimmancin ikhlasi cikin aiki akwai abubuwa da dama akwai abubuwa da dama amma zan ba da misali ɗaya saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba muka ce kilan awa ɗaya za a ɗauka don mu ɗan sami kowane mu ɗan tsakaru suma ko sura idan an ka ɗebe ta ai mutane sun ɗauke ta kamar matsayin ƙazamta ko duk da yake ba ƙazamta ba ce don an cire gashin jikin mutum bai zama tuwa na jasa amma dai in an ka ɗebe an ka ɗebe sura an kai aski yi aka da ita jefar da ita aka yi tana da wata kima babu kyau kadiba cikin sahihul bukhari akwai babi da ya kawo waɗanda ke nuna cewa su ma ba najasa ba ce amma idan aka cire suman nan don Allah sai Allah ya bada lada a aikin haji Allah ya ce sun mali ya qadu tafasahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq yaqdu tafasahum shine su aske gashin kawunan su eh eh na'am tafas su ɗebe wannan su mata su Allah zai ba su lada amma kuma wal yufu nuzurahum su cika alƙawlin su da suka yi da Allah wal yatawafu bil baitil atiq sannan su yi tawafi ga wato daki wanda yake al atiq kaga nan dan qur'ani yanka ce wal yatawafu za a yi tawafi ke waya nawa za a yi hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna mi hadithi na jabir zai yayi bakwai to kai dan qur'ani nawa zakai goma zakai ko 20 ko 30 ko 50 sai ta kawai ka kewaye daki sai a ce to mi addalilin ka in kai guda ba mu dalilin da yasa ce kai guda in biyu kai ba mu dalili in uku kai ba mu dalili tunda qur'ani cewa a kewaya kuma ya za a kewaya gaba gaba za a taya ko ta baya baya daga ina ake fara daga ina ake karewa bil baitil atiq al atiq wadansu fassara shi da yantaccen daki saboda abraha ya kai mai hari Allah kuma yantar da shi duk wanda ya kai mai hari Allah zai kifar da shi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul ko al wato al shi yasa ma Allah kirai makka bakka ana kiranta makka kuma ana kiranta bakka duk ya tabbata wani malami ma ya littafi akan sunayen makka da sunayen madina ko ina ganin sunayen makka da madina ko wace tana da sunaye masu yawa akwai bincike da aka yi a kulliya ta majalla ta kulliyatu da'wa al-islamiyya an gane ko Allah yayi subhanahu wa ta'ala ce wa huwa alladhi kaffa aydihim ankum wa aydiyakum anhum bi batni makkata to kuma ya kira ta bakka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin malamai suka ce me yasa aka ce mata bakka li'annaha tabukku a anaqal jababira tana karya wuyan masu girman kai wanda yake kai mata haji sannan al'atiq yana iya dauka al'atiq tsohon daki kuma tsohon daki ne don ya jima a duniya ko ba haka nan bane ina fata an fahimci ni shi yasa cikin tafsiri lokaci zaka iske maganganu na malamai waɗanda ba su da cin karo da juna amma dukkan su zaka iske ma akwai nassin da zai gaskatar da su ina fata an fahimce ni to ala ayyati hal anan eh, abinda muke son mu ce su ma abu ne wanda ba wata kima gare shi ba amma idan aka yi don Allah sai Allah ya bada lada masallaci abu ne mai kima ko bai da kima to amma idan aka yi shi ba don Allah ba sai ya koma shara Allah ce wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadibun la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين kaga masallaci ne akai ba don Allah ba Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wa sallam je ya salla dama an rike shi da wata mummunan niyya ashe ba yau aka fara ba sannan ya koma bola kaga abin da ya kamata ya zamanto bai da kima sai ya samu kima saboda ikhlasi abinda kuma ya kamata ya samu kima saboda ba a yi don Allah ba ya rasa kima to idan mutum musulmi na yana aiki ba don Allah ba to sai aikin sai kuma irin aikin munafikai kafirai zalla domin su suke yin aiki irin aikin da Allah ya ce a yi amma ba don Allah suke yi ba suna ce da duke su amma ba bin dan neman yarda Allah ba wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas suna ce da duke su ne ko ri'a an-nas a qira'ata Abu Ja'far ko ba haka ba don neman yardan mutane ko don mutane su gani kaga ciyarwa cikin aikin addini wa yace ayi Allah a zahirinta an yi amma kuma Allah bai karba ba don mi don babu ikhlasi ana yin sallah ne don wa don Allah sai mutum yazo yi sallah irin wanda ka yi amma kuma bai da lada innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga sallah suka yi wace ai sallah kalimar shahada da ita ake shiga cikin addinin musulunci ko ba haka ba amma za su zo su faɗe ta amma kuma babu lada idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر التي وما هم بمؤمنين كلمة الشهادة بتا أنفاني سبا دمي دم بأيت دون الله با shi yasa in za ka shiga aikin Allah kai don neman yarda Allah in ba haka baka bari babu abin da kuma shaidan yake yakar musulmi da shi irin ya hana shi yin aiki don Allah to abu na uku yan uwa a gurguje saboda lokacin mu ba yawa ne da shi ba shine daga cikin abubuwan da ke bata aiki shine rashin bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi an yi aiki don Allah don Allah aka yi amma da yake ba a yi irin yadda Allah ya ce a yi ba ba a yi irin karantarwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ba a tafi akan fahimta ta magabata na farko ba aka gina aiki sai aka bata aiki aiki sai lalace wannan kuma mutum zai yi koyi ne da kiristoci su suke aiki na Allah amma kuma irin da Allah ce a yi ba Allah ce wa rahabaniyata ne ta da'uha ma katabnaha alaihim ruhubaniyar sun ka kirkiru Allah ce suka kirkiro ta amma ba mu mutunta musu ba ba haka babu lada kan wani ya labe ce akwai bid'a wadda ta dace sai na Umar Faruk cewa ya ce akwai ni'matul bid'atu hadihi ko ba haka ba ba bid'a yake nuhi ba irin ta shari'a domin yin sallar tarawihi da kuma yin sallar tarawihi tare da liman duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi aka yi tun da ransa mun fahimci wannan da ke ko yawwa sannan da yace man sanna fil islami sunnatan hasana nan wasu mutane da suka zo neman taimako yaga suna cikin bukata yace a taimaka musu wani mutum ya zo da wato burgamin kuɗi surra kenan da sadun ya sai abin nan babba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sunna fil islami sunna ciyarwa abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi ko akwai cikin Qur'ani dan haka wannan ba shine ake nufi da azo da bid'a hasana ko sayyi'a ba in wani malami ya ce bid'a hasana ko sayyi'a za a yi duba a gani in abin cikin addini yake kai ba a ce mai bid'a an gane ko cikin addini yake in ya ce bid'a sayyi'a za a duba a gani in akwai cikin addini ba sayyi'a bane in babu cikin addini dan haka wannan bid'a ne babu wani kullu bid'atin dalala mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka yin aiki irin yadda sunna ta karanta shine alama ta bin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma alama ta kaunar sa wanda duk ya saba mishi ba zai ce ba ya yana kaunar sa daidai yadda kake bin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam da ta inganta daidai yadda kake son sa Allah subhanahu wataala ya zo da aya wadda malamai suke kira ayatul imtihan aya ta jarraba waɗanda suke son annabi sallallahu alaihi wa sallama da gaske qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin qul kace da su in kuntum tuhibbuna Allah har in kuna son Allah da gaske to fattabi'uni ku bini ashe alamar son manzo sallallahu alaihi wa sallam shi alamar wato son Allah shine abin manzo sallallahu alaihi wa sallam yuhibbukumullah to in kun ji haka Allah zai so ku daidai yadda kake bin manzo daidai yadda Allah yake son ka daidai yadda kake kin bin shi daidai yadda Allah yake kyamar ka wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah gafarta muku zunubanku Allah gafarta mana zunubanmu gaba daya ta kulluhum muslimin Allah wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jinkai shi yasa wani mai hikima ko sha'ir yake cewa ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu la hadha la amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'sil ilaha kana saba ma Allah wa anta tuzhiru hubbahu kuma kace kana son Allah hadha la amri fil qiyas badi'u yace wannan na rantsi da Allah an gane ko fil qiyas a cikin qiyasi badi'un sabo na ban taba sani shi ba لو كان حبك صادقا لا اطعته da son da kakai ma Allah na gaskiya da ka bi Allah inda Allah ce kai kai inda ce ka bari ka bari innal muhibba liman yuhibbu muti'u ta'lil kenan domin inna wani lokaci tana zuwa nuna dan dalilin da yasa yace dan saboda mai so yana biyayya ga wanda yake so kuma ga ko a rayuwar mu muna gani dan ka wanda kake so sai kai mai biyayya sai shi jayo ka ba wani lokaci ya bata gidanka ya bata matanka matar ka wanda kake so in ka karkata gare ta kwarai sai ta bata gidanka ta bata iyalinka ta raba ka da Allah ma ta raba ka da addini ka raba ka da ƴan uwanka haƙoƙa da ubanka saboda ƙaunar da kake mata har an san inda ba a taɓawa buton ruji take innal muhibba liman yuhibbu muti'u to in ku haka nan daga dan adam to balle ma ga Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan da ke ko ba son iyali abba ayi ba ba son a'a amma kada a bari son su ya zo daidai da son Allah ko ko son su ya fi son Allah amma son su an riga an samu kashi زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث أما كذا كصوص إذن صان الله تيك كافرتا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إن كصوص دي الله كافرتا in ka so su fiye da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ka kafirta qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin ahabba ilaykum in ku wadannan kuka fi su amma in ba ku yi son su ba da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ba so su ba daidai da Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma yadda su kasa to shikenan ya za a gane kafi son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da komai lokacin da umurnin Allah da umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanin Allah subhanahu wataala ya ci karo da su sai ka watsar da su ka rike Allah ga abin da iyalinka suka so amma ya saba ma shari'a sai ka watsar da iyalinka sai ka bi shari'a to nan za a garewa ga abinda mai gidanka shi ka so ga abinda ɗanka shi ka so ga abinda Allah yake so to nan da aka gane mai son Allah ko manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fahimci wannan ko to dan haka dai bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shari'a Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzo sallallahu alaihi wa sallam kun shari'a ma'ana in buku bi shi ba humi kun bace wannan shine hakikanin gaskiya dan haka dole na abi wato sunna bi na gaske kenan wannan shine abinmu na uku in kaga aiki ya lalace ko dai ba a gina shi kan tauhidi ba ko ba a gina shi ba kan ikhlasi don Allah ko kuma ba a yi irin yadda sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ta karanta su ba waɗanda suke ruguza aiki kowa shi diba ma kan shi ina na aka samu matsala dan kakka tai kiyama ka zo kana dibin kayan aiki a tashi baka da komi saban kwai kayan aikin banza kenan ka yi tsaye sankandin inji mata ba ba haka ba to don haka 'yan uwa musulmi dole mu kiyaye ayyukan mu cikin mu duba maka mu kowa shi maka ne a matsayi babu wanda zai maka wa'azi kai kanka ka san kanka balil insanu ala nafsihi basira wannan kuma ni ban hidda kaina ciki ba duk mu duka mun shiga ciki duk musulmi ya shiga ciki an gane wannan da kyau ko to a gurguje 'yan uwa sai mu bar wannan mu je zuwa lokutan mu ta uku saboda darasi uku na na haɗuri guda kuma kowanne daga cikin su karatu guda ba zai isa shi ba don abubuwan da ke hana neman ilimi yawa ne da su abubuwan da ke bata aiki yawa ne da su to sai mu zo zuwa ga wato abin da ake kira matsaloli a cikin da'awa matsaloli a cikin aikin musulunci matsaloli a cikin saɓanin da muke samu tsakankaninmu wannan abu ne mai muhimmanci za mu taɓo nukta guda wato kamar hudu na biyar sai mu like in lokaci ya bamu da wasu abubuwa masu muhimmanci cikin tafiyar aiki na ilimi da da'awa abin da ya kamata mu fahimta in aka ga ana samun sabani akwai dalilin da ke sawa sabani malaman musulunci ba su gushe ba suna littattafai musamman a cikin ilimi na usulul fiqh da maqasidus shari'a za ku sun kawo al-ikhtilaf al-ikhtilaf shi sabani kala biyu na tashin farko akwai sabani cikin aqida shine ba a yarda da shi ba akwai sabani na fahimta to shi ko kala biyu na akwai wanda sabanin shari'a ta yarda da shi na fahimta akwai wanda ba ta yarda da shi ba ka gane gaskiya ka kibinta to shi sabani na malaman fiqh ba matsala bane akwai dalilin da suka sa aka yi shi wanda da shi na da yawa suke cewa me yasa malaman fiqh sun kai sabani akwai dalilai akwai littattafai da malamai suka yi asbabu ikhtilaf al fuqaha cikin tafsiri ma akwai asbabu ikhtilaf al mufassirin cikin hadisi ma akwai asbabu ikhtilaf al muhaddithin dalilin da yasa malaman tafsiri suka yi sabani dalilin da yasa malaman hadisi suka yi sabani dalilin da suka sa malaman fiqh suka yi sabani an fahimce ni idan aka yi sabani sai a duba in ana iya hada ra'ayukan sai a hada su in bai yiwuwa sai a rinjayar da wani akan wani akan dalilai ba tare da son rai ba to akwai wani malami sunansa Dr. Siddiq Bashir bin Nasr ya littafi ikhtilaful fiqh asbabuhu wa adabuhu akwai kuma malamai da dama da suka yi littattafai babban malamin na kasar saudiya abdullah bin muhsin a turki wanda ya zama shugaban majalisar malamai ta duniya shi ma yana littafi bahasinta da yana magister akan al-ikhtilaf al-fiqhi ne akwai dai maganganu da dama amma abubuwan da nake so in taba akan wannan mas'ala da malamai da suka yi littattafai akan asbabul ikhtilaf da kuma fiqhul muqaran ka karanta mazhabobi daban-daban ka san dalilansu misalin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ko wani malami ko wani faqihi ga abin da yace ga dalilansa sai ka rinjaye su kakka zaman to kullun abu guda ka sani kuma ka ce duk abin da ba shi ba kuskure na wannan hatsari ne na farko subutun nas in za a tattauna akan mas'ala ta ilimi ko ko zance abin da shafi na da'awa za ka yin da'awa ko gidan rediyo ko tv ko abun ga nasi ya tabbata to alqur'ani galibi ba mu da matsala muna da qira'a na alqur'ani guda nawa guda goma wasu bakwai sun ka sani go to nassi in bai tabbata cikin waɗannan kira'o'i guda goma ba mutawatirai to ba a kiran shi nassi ne na alkur'ani sai an tabbatar da ayan nan ba kira'a ce shazza ba ta tabbata ga ta an san inda take in hadisi ne sai ya zama to hadisi ne wanda an yi ittifaki akan ingancinsa kenan nassi yayi ni ya tabbata don ka a ce aya ta a zo ba aya bace a ce hadisi na kuma ba hadisi bane ko ko hadisi ne bai inganta ba akwai matsala na biyu sai a zo fahimun nas dan aya ta tabbata ba shi ke nuna ba hukunci abinda an ka faɗa ya tabbata yana nuna an yi fassara gurguwa fassara yanzu wani zai ce maka ayyin rawa ya halatta sai ce mai ina kawo aya sai ce Allah ya ce ma annabi ayyub urkud bi rijlika hadha mukhtasalun baridun wa sharab urkud bi rijlika ka buga kaga kasa kenan rawa aka ce shi bai da lafiya ne aka ce ya bugi kasa ruwa su fito ya samu ruwan da zai sha yayi magani to kai ko ka ce ayi rawa hakka halatta ta ana ambaton Allah ana rawa kaga nassin ya tabbata amma abinda ake son a fitar cikin nassin babu shi shi yasa wani lokacin ba hadisin ne bai inganta ba ba wai ayat ce bata tabbata ba abinda aka son a fitar cikin ayat da hadisin abbai inganta ba yana da cikin abubuwan da ba ma gane wani lokaci wani sai ce to ai hadisi ya ce kaza a a shin hadisin tabbas ya tabbata to kuma abin da ka kwadi akwai shi cikin hadisin mu fahimci wannan da kyau ko to shi yasa sai an zo wajen fahimta wani lokaci nan ne ake samun matsala to idan an ka ce nassu ya tabbata an fahimci nassin da kyau lalle ma'anar ta fito a fili to kuma bayan wannan abin da ake bukata shin babu abinda ya zama turancin yana bukata bayan tabbata shi da fahimtarsa akwai nasu guda wanda yana bukatar wasu nasu shi da su a fahimce shi da kyau abinda suke kira an-nazra shumuliya ko al-manhajul mutakamil yanzu aya ta zo ta ce kwashi ta wajen jihadi in firu khifafan wa thiqalan kowa an ce tafi amma sai wata aya ta zo ta ce a ko dan da ba da su ba na farko mutumin da bai da kayan yaƙi da abin da zai fita marashin lafiya wanda an makaho ko gurgu laisa alal a'ma harajun wala alal a'raji harajun wala alal marid haraj ko ba haka ba la yastawi alqa'iduna min almu'minina ghayru uli ad-darar banda wadanda suke da rashin lafiya mata an kace kada su tafi wajen yaki ko ba haka ba su ba su da yaki sai dai in bukata za ta fi na su yi wasu su magani su fita an kace kuma kan musulmi su fita gaba ɗaya dole sai an bar gari ka a tafi kuma waɗansu su zo su kawo hari ɗaliban ilimi an kace a'a su zamana su nemi ilimi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun to kaga aya ce ga ta mun fahimce ta an ce a fita amma ashe tana bukatar wasu ayoyi da za su nuna mu da ya kamata a fahimce ta kai ku baka san wannan ba mi za ka yi sai ka yi banna shi yasa yana daga cikin abin da ake bukata fahimtar nassi tafsiri ko hadisi ko nassi na fiqihu yana bukatar karshen ta wasu nassoshi da za a fahimce shi da kyau kai baka san su ba sai ka ce kawai an ce an ce an ce kaza wannan matsala ce dole sai manyan manyan malamai shine suka kira assalama min al-mu'arid kai zaman to nassi yana da bukatar wani nassi wanda za a gane shi kai baka san shi ba an ce duk wanda an ka tai wajen yaki yayyo gudu yayi mi ya aikata kaba'ira ko ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير kaga an ce jahannama za shi a'a sai malamai suka ce idan adadin musulmi bai wato adadin kafirai bai wuce adadi biyu ba domin ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillah wallahu ma'as sabirin da an ce duk mutum guda ya tsaya gaban mutum nawa mutum goma ishiru da sabiru ne galibu a tai mutum ashirin za su rinjaye nawa ɗari biyu kenan kaga duk mutum ɗaya tsaya gaban mutum goma wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru in akwai mutum ɗari za su rinjaye dubu kaga duk mutum ɗaya mutum goma daga baya Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakun minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn in akwai ɗari za su rinjaye ɗari biyu wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn bi idnillah in akwai dubu za su rinja dubu biyu to kaga ashe idan adadin kafirai ya lumka hiye da haka to dan kayi gudu malamai suke cewa a'a nan dama Allah ya ce ka tsaya gaban mutum biyu na to yanzu ya linka linkin ba linkin mutum dubu ga mutum dubu ɗari in kun kai gudu ba za a ce wannan abin ya tabbata a gare ku ba ka tsaya ka fahimci nassin da kyau ko ko dai fatawa kaɗai kake son ka basuwa ko ka kai mutane cikin wutar jahannama shi kaɗai da dame ka mun fahimci wannan da kyau ko to fahimtar nassu yana da kyau idan yana buƙatar wasu nassoshi na awi da hadisai ka yi ƙoƙari ka san su ba wai haka kai za ka ba da fatawa ba abu na uku ga mai da'awa ana son in zai ɗauko nassi ya haɗa shi da rayuwarmu ta yau yana daga cikin abin da ke ba mu matsala mafi yawancin masallatanmu na da in ana hutuba tada ta aka yi babu fassarar ta babu komi kowa hadda jahilai waɗanda ba su yi karatu sun san harkunta sun san ƙarshenta yara ma in suna wasa da liman ya kai ƙarshe sun sani sai su aje wasa su tashi tsayi kuma ka nan bane babu fassara kaga na farko dai kullun gudata kuma matsalolin rayuwa suna ci gaba na biyu babu fassara to amma khutban mu tana bukata a fassara ta mutane su abin da ake ci duk akwai sabani amma dai zance mafi inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga mi al'ummomin duniya gaba daya kenan fassara khutba abu ne mai kyau mutane su san inda suke duk da kyau sun ce kafin liman ya zo a fassara wasu sun ce a'a liman ya ja in ya kare ta larabci ya fassara wasu suka ce a'a in ya ja da larabci sannan ya fassara amma abin da fi sauki in yayi ta larabci ya dawo ya ta wani yare makka su larabawa ne duk al'ummar duniya suna zuwa can ko to ku garuruwan ku fa matsalar da akwai makka wani lokaci ba ita akwai garin ku ba ya kamata kai khutba kanta kai bayani kanta a gani domin mi domin sun fahimta to nafsi ya dace da da'awa da'awar da zaka yi khutba ko wa'azi ko muhadara ko wata kalima ko wani abu ya zaman to ka fassara nafsi ya dace da rayuwar mutum yana daga cikin abin da kamata mu gani kuma mu san duniyar da muke ciki wata maskila maskila ta faru kai baka sani ba kaga ba zaka sani ta ina zaka fito ma wannan matsala ba muna fahimta wannan da kyau shine rabtun nas yanzu misali zan bayar da misali daya aya ta zo ta ce Allah ya yabe waɗanda in suna jihadi suna yin sahu guda guda sahu ko ba haka ba inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus kaman ma katanga ce wadda take wato gininta ya, ya kama karfi ko ba haka ba to yanzu yakin yanzu can da da takobi ake yi waɗanda su fito waɗanda su fito yanzu kuma yakin da ake yi in kun ka dungume wuri guda ana iya jiho ban guda ya tashi da ku to in ka ce a zo a yi tsaye a yi sahu sahu kaka kaga za ka samu tare cikin hatsari fa saboda za a yi muku zama guda hawa rarraba shi ne mafi alkhairi yanzu in ka ce kamar garin difa za ka iske gidajen mutane can wajen gingimin nan suna rarraba ba a yin gida wuri guda sai ka iske ɗaki can ka iske ɗaki can ka iske ɗaki can sun rarraba me ya hikimar saboda in an kama mutum guda hari saura na iya kama ɗauki in kun ka ɗungume wuri guda da an zo an kama ku hari zama guda za a yi muku kaga ba da irin wagga yanzu a yakin yanzu da abubuwa sun ka canza kaga akwai hatsari kenan ya kamata ka san zamanin da kake ciki ka haɗa nassi da rayuwarka ta yau shine kuma da dama daga cikin ɗalibai yanzu ko malamai waɗansu ba ruwansu da zamani za su iya fassara maka alkur'ani su ja hadisi ko sun san ya inganta ko bai inganta ba kuma suna iya karanta maka littafin su fassara amma rayuwar mutum ya santa ba shi sa da'awa sai ta yi musu wuya ina fata ana fahimta ta don haka nassi ya tabbata a yi mishi fahimta ingantatta sannan kuma a haɗa wato nassi da rayuwar mu ta yau abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai a cikin da'awa sannan kuma idan aka zo aka yi saɓani ina fata ana fahimta ta a san kone irin saɓani ne musamman saɓani kala biyu ne akwai ikhtilafu tanawwu akwai ikhtilafu tadad ikhtilafu tanawwu ana iya samun shi cikin tafsiri ana iya samun shi cikin fahimtar hadisi ana iya samun shi cikin littattafan fiqh maganganu ne za a faɗa amma idan ka duba duk ana iya haɗa su bari in ba da misali cikin suratul fatiha muna cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ko ba haka ba ko ka tabbatar da mu akwai sabani tunda mu musulmi na in mun ci a shiryar da mu to ai kuma mun shirya kina Allah ya tabbatar da mu in kuma kafiri ne ya faɗi ihdinas siratal mustaqim sai a ce na bada shiga musulunci in kuma musulmi ne to Allah ka tabbatar da mu ko ka ƙara nuna muna hanyoyin alkhairi tunda suna da yawa siratal mustaqim hanya madaidaiciya wasu sun ka fasara shi cewa abin da ake da siratal mustaqim alquran alqur'ani wasu ka ce abin da ake yi da isnad siratal mustaqim shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu ka ce siratal mustaqim shine alqur'ani wasu ka ce siratal mustaqim shine addinin musulunci wasu ka ce siratal mustaqim ita ce sunna to kaga duka wannan ikhtilafu tanawwu ne domin alqur'ani shine tushen musulunci kuma shine tushen sunnat duk sunnar gaba daya Allah ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi ku karba abinda ya hare ku ku bari to ai sunnar gaba daya ta shiga cikin wagami mu kenan in mun ce alqur'ani sunna tana tare da shi in mun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya zo da alqur'ani shi ya zo da sunna in mun ce musuluncin to ai musuluncin ya ginu ne akan alqur'ani da sunna da abinda an ka fahimta daga gare su fahimta ingantatta me matsala kaga wasu an ga fasarorin busu karo da juna ba dan kajo ne ya fassara sabani abin da ya ka fassara ga kazabura ka ce a ba haka nan na ba a a duba ha gani maganganun wani lokacin tana yiwa suna tare da juna amma akwai sabani wanda ba a yi hadawa to wannan sai a yi tarjihi tarjihi wasu sun faɗi wata magana wasu sun faɗi wata magana bai yiwa a hada su to sai a dibi wanne ne dalilan su suka fi karfi sai a yi aiki da su wanda kuma ko da dalilan wani sun fi karfi tana yiwa kai kai na ganin waɗanda sun fi karfi wani na ganin na wani sun fi karfi tun da ba cikin aƙida na ba sai mu sallala mu juna mun fahimta ko yan uwa musulmi saboda lokacin mu yana matsowa a cikin tafiyar aikin addini akwai matakai guda biyu waɗanda suna iya zama hudu su ne kamata mu lazimce su a kowane lokaci na farko al'ilm aikin musulunci da duk aikin duniya in ba a gina shi akan ilimi akwai matsala kun ga dalilin zuwa ku na nan ga da mu'amala da muke yi da ku a matsayinmu na ɗalibai don mini don saboda ilimi in babu ilimi fa akwai matsala shi ya samu ba karantarwa muhimmanci kwarai da gaske akwai wa'azi akwai karantarwa amma karantarwa ita ce gaba don ita ke haifar da malaman da za su yi da'awa shi yasa imamul bukhari da babu babul ilm qabla al-qawli wal amal babu yanda ke nuna baka cewa sai an yi ilimi sannan mi sannan a yi faɗa magana sannan a yi aiki fa'alam annahu la ilaha illallah a fara da sani to matsalar mai sani ya muni karamci karantarwa ta ya muni karamci kuma ana karatun wani lokaci waɗanda ke karantarwa su kansu ba su iya abin baballe su yi su karantar da waɗansu kuɗin tsaba na aka bida ko ba gaskiya ba iyayen kuma su busu damu ba da sun tura yaro makaranta ya karatu ko bai ba duk dai shi dai bar gida shi bar wasa shi bar shi bar uwa ta yi to shi ne na dalilin da yasa ka su ta makaranta masala ta tashi aikin kowa ne sai kana bincike yadda ka san shagon ka ba ka yarda kana bincikan yaron ka gona in ka tura yara in ka sa tsammanin za su bace sai ka je ka yi tsaye don ka san tana yawa su yi yawon su su dawo to haka makaranta kuma in baka kula da su lalacewa su in an samu ilimi sai al'amal aiki ba wai kawai son ɗaya muka yi karatu ba shikenan a ce mun samu karatu ba mu yi aiki ba a'a mu ya kamata mu jagoranci mutane to cikin aikin nan ana samun magana magana ita ma aiki ce domin aikin baki ce ikhlasi tsarkake niyya aikin zuciya ne ai aiki daga cikin aiki akwai da'awa a kira mutane zuwa ga aikin addinin Allah na hudu bayan mun samu aiki mun samu ilimi mun samu aiki cikin aikin nan muka ce akwai magana ko ba haka ba akwai da'awa tun da ita ma aiki ce to sannan kuma asabar sai an yi hankuri ka yi hankuri da umarnin Allah abin da ya ce ka yi ka yi abin da Allah ya ce ka bari ka bari in Allah ya jarrabe ka da wani abu ka yi hankuri kuma ka yi hankuri da matsalolin mutane wanda duk ya kama hanya ta wa'azi da da'awa kuma ya ce zai tsaya tsayin daka shi ma Allah aiki a kan sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi shirya ma babu annabin da to sha dadi duniya babu sahabin da yazo sha dadi duniya sai dai ka samu dan dadi na wani dan lokaci duniya da subiyanci amma dai ka ce ka zo za ka yi wa'azi wai mutane su karba maka aji dadi a ce babu annabin da zo da wannan har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mutu bai koma garin su ba tarihin musulunci da hijira ake yi ko hijirawa hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yan mutu bai koma garin su ba saboda addinin nan yan uwansa ne na jini suka koro shi da family din shi cikin yan uwansa akwai da ba su imani da shi ba irin su Abu Lahab tabbat ya da Abi Lahab wa tabba ko ba karan bane don an samu wani yaki bin ka cikin yan uwanka ba wani abin mamaki bane annabi nuhu ma tashi bata bi shi ba annabi lutu ma tashi bata bi shi ba kun san ayoyin annabi nuhu dan shi bai bi shi ba ba abin mamaki bane annabi ibrahim babawan shi bai bi shi ba shi yasa Allah ya bada duk misalai ya ɗauki ɗaya ya kai aljanna ɗauki uba ya kai wuta annabi ibrahim musulmi na baban shi ba musulmi bane sai cikin wuta ya ɗauki ɗaya ya kai ya ɗauki ɗaya ya kai aljanna ɗauki uba ya kai wuta annabi ibrahim musulmi ne ɗa ne baban shi kuma ba musulmi bane wuta ko ba haka ba sannan ya ɗauki uba ya kai aljanna ɗauki ɗaya ya kai wuta annabi nuhu da ɗansa ya ɗauki mata ya kai wuta ya ɗauki miji ya kai aljanna annabi nuhu da annabi lutu matansu kafin rai ne kun san ayoyin ya ɗauki mata ya kai aljanna ya ɗauki miji ya kai wuta ko ba haka ba kamar yadda malamai suka faɗa fir'auna kafiri ne babban kafiri ne cikin ma maɓannata shi na daga cikin all over na sama ƙoluluwa inda huka na aliyan minal musulfin inji Allah amma mata shi a aljanna ce shi yasa ashe mace ko tana fale presidential tun da mata fir'auna wannan shine a shugaban kasa da lokaci ko to daɗin da taka ci bai hana ta bauta ma Allah ba tana son ta bauta ma Allah ta bai Allah mun fahimci wannan da kyau ko to don haka hankurin nan shi ma yana daga cikin abubuwan da ake bukata in ka haɗa waɗanga hudu insha Allahu ta'ala sai gidan aljanna muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu gidan aljanna firdausul a'la in dai an yi hankuri to sai cikin gidan aljanna haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa kuma mala'iku ma za su faɗa ma masu imani wannan Allah ce afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار bima sabartum saboda hankulin da kuka yi ashe shiga aljanna na bukatar hakuri Allah ya ba mu hakuri Allah ya kara mu hakuri to yan uwa kun ga mawdu'in da dai aka ce in yi sai ni ga ya kamata dai in gabatar da wasu nasihohi in dan tabo can can can can a gurguje kuna ganin yadda lokacin yake korata to kuma an dan samu abin da aka samu insha Allah ta'ala za mu ce malam Ilyasu su ba mu nambobin ku a saka ku cikin group guda biyu da na karatu da wancan na tafsiri da muhadarori za a rinka tuttura muku a kowane wuri kuke daga lokaci zuwa lokaci ku rinka saurare nan zan dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh